أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hashiri jiya mun karanta aya ta 22 fadin Allah madaukakin sarki huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah wadda ba abin bauta da gaskiya sai shi alimul ghaibi wa shahada masanin abin da ke ɓoye masanin gaibubbuka da kuma abin da yake bayyane idan ba masanin gaibu ba zai iya ma mutane hisabi? watakila an zauna an yi hira da kai bayan an tashi an watsi to kuma inda ka tashin sai aka yi gibar ka sai aka ci naman ka sai aka ce kuma to ma wani kuke bautawa ba Allah ba shi wanda kuke bautan zai iya sanin wannan hakkin ka da ya makale a gunsu ya karba maka Allah ya ce daga cikin dalilai na ni kadai na cancanta a bauta mini Allah ya ce ni ne alimul gaibi wa shahada saboda haka hisabi dole sai Allah ne zai nan yadda muke zaune a ƙwariyar cikin masallacin nan duk abin da zai cutar da kai Allah ya sauwaki idan kai ihu kai kururuwa yan uwanka za su ji ne amma shi kuma Allah zai ji ko bai ji ba yana ji yana gani ashe shine mafi kusanci wajen karba maka hakkinka alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibubbuka ababen da suka faku ga barin bayi wa shahada da kuma abin da yake bayyane sai ce huwar rahmanur rahim Allah shine ar-rahmanur rahim to jiya mun yi dogon bayani game da ar-rahman Allah mai rahama ne kamar yadda muka ambata rahamar Allah ta game komai rahamar Allah ta game kowa mun buga misalsalu na ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa rahama ce daga gare shi zuwa ga bayinsa daga cikin wannan rahama akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an keɓance su an keɓance shi da wasu banda wasu allah ya saukar da alkur'ani wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbi illa rahmatan min rabbi alkur'anin an keɓance waɗansu aka ce nasu ne waɗansu ba nasu ba Allah ya ambata mana ruwan sama da yake zubarwa rahama ce wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wannan ruwa an kebance masu da'a ake ba su aka ce ba da'a ba mu wa'anda ba su da'a ba to ar-rahman kenan ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون na daga cikin rahamar Allah Allah sai ya hada muku dare da ini in dare yayi ku dinga samun natsuwa a cikin dare idan gari ya waye ku dinga fita domin neman abinci wannan ni'ima rahama da Allah ya ma bayi na dare da ini an keɓanci masu da'a ne aka ce banda wadda ba sa da'a to ar-rahmanu ke muka kuma ambata cewa hatta matsaloli da kake gani suna addaban bayi yau da gobe waɗannan bayi waɗannan matsaloli su kansu rahamar Allah ta hukunta haka jama'a mun fahimta mun ba da misali kamar mutum ne ya karye lokacin da za a ɗora shi sai ka samu masoyansa mafiya kusa da shi su ne da su kama shi ƙiyayya za ta za su kama shi idan aka kama kafan za a dora sai ya yi ihu to wadda bai san me ke faruwa ba idan ya ji ihun sai ya ɗauka ana zaluntan wani ne ko ana cutarsa amma abin da ake mishi gata ne ko kuma mugunta ne to haka duk abin da kaga bayi a ciki na matsaloli na kuncin rayuwa wallahi jama'a Allah yakan jarabce su da wannan kuncin ne don ya kada su zuwa ga abin da yake alkhairin duniya da lahira idan ka ga mutane a cikin talauci idan ka ga mutane a cikin cututtuka idan ka ga mutane a cikin matsaloli irin na rayuwa dukkan waɗannan matsaloli Allah na jarabtan bayi da shi ne ba don wani abu ba sai don rahama ta Allah ya kora su ne ya tura su ne zuwa ga abin da yake rahama ta duniya da ta lahira madawwamiya jama'a mun fahimta muka ba da misalin kullakullan da munafukai suke yi amma ba duk da haka Allah yana ta turo musu jarrabawa ba don wani abu ba sai don su wa'asta su daina awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn Allah yace su ba su lura ne kowace shekara ana jarabtan su da fitintinu da tashin hankali marratan aw marratain sau ɗaya ko sau biyu thumma la yatubun sannan ba sa tuba su koma zuwa ga Allah wala hum yadhakkarun Allah ce ba sa tunani idan mun kalli wannan ayan bayin Allah ai za mu ga ashe dukkan abin da Allah ke turawa na jarabtan su da abin da aka jarabce su ai an tura musu ne ina ce domin su tuba babu wani yanayi na kunci da matsatsi da bayi za su shiga face sanadiyar jarrabar su da wannan kunci ko tsanani wallahi rahama ce ta Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce ba su lura ana jarabtan su a kowane shekara sau ɗaya sau biyu da matsatsin rayuwa da fitintinu Allah ya ce sannan ba su a tuba ma Allah ashe idan mun kalli mafhumin wannan aya Allah yana tura jarrabawan ne ba don su tuba ba to in mutum ya tuba kan ba ya dace ba kenan walaqad arsalna ila umamin min qablika Allah yace mun aika manzanni da yawa cikin al'ummomin da suka shude kafin ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah sai yace fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i waɗannan al'ummomi Allah yace sai muka damke su muka kama su da talauci da matsatsin rayuwa wad dharra'i da cututtuka me yasa ka kama su da shi Allah ce la'allakum yatadarrauna ai la'allakum yatadallaluna wa yatubuna Allah ya ce wallahi na musu haka ne ko da su tuba su gyara talauci Allah ya dora musu kuncin rayuwa Allah ya dora musu cututtuka Allah ya dora musu yace amma ya dora musu wannan yanayi mai kunci ne Allah ya ce ko da su tuba su dawo ashe kenan kaga abinda kake gani na shafan bayi na kunci na tsanani na cututtuka da jarrabawa rahama ce ta Allah kamar yaro ne ya tafi makaranta yayi latti ko baya zuwa ba da a mishi dan horo ba to yanzu wannan horon da za a mishi kiyayya ce ko soyayya wallahi abin da ke faruwa da bayi kenan idan Allah ya fita harkan ku yayi watsi da ku to bayi kuma sake turo muku wani jarrabawa sai dai kamu kawai falamma nasu ma zukiru fatahana alaihim abwaba kulli shay'in Allah ya ce lokacin da suka yi watsi suka kangare suka juya baya suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahana alaihim abwaba kulli shay'in sai muka bude musu kofan kowace alkhairi hatta idza farihu bima utu sai da suka ji dadi suka yi alfahari suka yi fariya da abin da muka basu akaznahum bagatatan to idan Allah yayi watsi da mutum istidraji yake mishi shine sai ya mai talala amma in kaga jarrabawa takan zo ta koma takan zo ta koma wallahi har yanzu alakar ku da Allah akwai sauranta da kenta so ake ku koma fa'akaznahum bil ba'sa'i wad dharra Allah yace muka kama su da cututtuka muka kama su da talauci da cututtuka la'allahum yatadarra'un domin su kaskantar da kai kamar wani ne yace Allah to ai gashi sun daidaice sai yace falaula iz ja'ahum ba'suna to me yasa lokacin da suka ga azabar mun ta taso ta zarra'u ai da sun kaskantar da kai ashe kenan kada in ya turo abun so yake ka koma kan hanya a wani ku yace zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas Allah yace fasadi ya bayyana akan tudu ya bayyana a cikin ruwa kashe kashe sace sace mugayen ayyuka Allah yace sun bayyana akan tudu sun bayyana a cikin ruwa bima kasabat aydin nas ba'un din ba'u sababiyya ce Allah ce saboda abinda mutane suke aikatawa yasa wannan bala'i ya addabe su Allah ce ni kuma na bari li yudhiqahum ba'd alladhi amilu don Allah ya dandana musu sashin abinda suka aikata kamar wani ne yace to Allah in ka dandana musu menene abin dadi yace ba dadi la allahum yarji'una ni ma na musu ne don su dawo hanya ashe fada ne kenan ko duk mu'amalar da Allah zai yi da bawa mu'amala ce ta rahama duk mu'amalar da Allah zai yi wa bawa walau bawa ya ji daɗi ya ji sanyi walau bawa ya ji zafi ya ji raɗaɗi wallahi rahama ta sa a yi mishi wannan mu'amala mun ba da misali da mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam lokacin da suka ƙi bin Allah annabi Yunus na wa'azi ana mishi a tule ana mishi ihu annabi Yunus sai yayi fushi sai ya tafi abunsa bayan ya tafi sai ya gamu da jarraba wanda muka karanta na fadawa cikin kifi Allah ya gangamo azaba za a dirkake mutanen annabi yunus irin hadirin da aka yi wa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam da suka gani suka ce ruwa ne allah ce ba ruwa bane bal huwa masta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alim abinda kuka gaggauto da shine wata iska ce da take dauke da azaba mai radadi irin wannan guguwan aka taso wa mutanen annabi yunus mutanen annabi yunus dab da azabar za ta darkake su wallahi malam sai suka miƙa wuya sai suka yi imani abinda manzonsu ya karantar da su suka runguma kafin hadirin ya iso duka sun ustazance sun rike addini hadirin sai ya zo ya wuce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus Allah ya ce me yasa waɗannan alƙaryoyi da muka halakar da su ba su yi imani ba imanin su ya amfane su Allah ya ce illa kauma Yunusa wanda suka yi amfani da wannan daman Allah ya ce kawai sai mutanen Annabi Yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal kizi Allah ya ce sai muka yaye musu wannan azaban kaskancin fil hayatid dunya anan duniya wa matta'anahum ilahin muka jiyar da su dadi zuwa ga karshen ajalin su to ina kun ga ai da hadirin ya taso da suka gyara ba ya wuce ba wallahi duk abin da muke ciki in mun gyara wallahi sai tarihi Allah na kawo abin ne domin domin a koma kan hanya in kun ki ku koma kan hanya a nan matsala take yanzu ku duba shi annabi yunus din kansa lokacin da ya fada cikin kifi da yake shi ai ya san Allah da yake matsalar ta taso kawai sai ya fara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ka san yanzu in wani ne ya fada matsalar sai ya fara tunanin waye mishi mun fahimta ko to shi annabi yunus ai ya san Allah yana ganin wannan bala'i da ya shiga na dubbai duhun cikin kifi duhun ruwa kunci da matsatsi da yake ciki kawai sai fara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim Allah ya ce sai muka ce mai kifin to ki je ki amayar da shi ba ya gyara wancan abin ba sai aka ce wa ambatana alaihi shajaratan min yaqin take kuma Allah ce muka tsirar mishi da icen yaqin wanda zai ci domin ya samu cikakkiyar lafiya wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ce sai muka ce to koma can wajen waɗancan mutanen ka ci gaba da wa'azi Allah sai ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dun ya dawo ya rike tasbihi ya koma ga Allah ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun da ya zauna a cikin kifin har ran da za a tada bayi a filin alkiyama jama'a kun gane lissafin kenan ashe da ya gyara ne sai aka fidda shi da bai gyara ba Allah ya ce da zai zauna a cikin kifi wallahi in ba mu gyara ba ba za mu fita ba in mun gyara da mu fita ko ba za mu fita ba duk wani kwamiti da za a yi in dai akan rayuwar mutane ne wallahi ƙarya ne in ba Allah suka bi ba ba wanda ya isa ya warware musu matsalolin su in uwana muna fahimta to wannan shine kaɗan daga cikin ma'anan arhama duk alaka da Allah zai yi da wani bawa yana alaka da shi ne na rahama yace sabakat rahmati gababi yace rahama ta tausayi na jin kaina ya shallake fushina mutum zai shekara arba'in dare da rana yana sabon Allah a minti goma in yace ya tuba ya bari Allah sai ya yafe kuma ya maye mishi da alheri الرحمن كينكو تو مجي الرحيم ساكي كرنتا من الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bauta da gaskiya ba abin bauta da gaskiya in ba Allah ba Allah shi ne ar-Rahman Allah shi ne ar-Rahim ar-Rahim shi ne mai jin kan muminai su kaɗansu mai jin kan muminai a lahira jama'a mun fahimta yanzu duk abin da muka karanta karkashin ar-rahmanu kun ga an ware musulmai banda wanda ba musulmai ba ruwan sama da ake zubarwa ina duka aka bamu dare da ini ina duka aka bamu duk abin da muka karanta nan ina an hada mu to ar-rahim shi kuma ya keɓanci wadda suka yi imani da Allah wa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima karamin misali in kana so ka gane bambancin ar-rahman da ar-rahim ka ɗauka kamar makaranta ce firamare ne islamiyya ne sakandire ne jami'a ne duk abin da za ka iya misaltawa ka misalta shi makarantar idan an zo doka a makarantar dokan da a yi ne da mai son karatu da wadda bai son karatu tsarin koyar wanda za a bayar a makarantar za a bayar ne da mai son zuwa makaranta da wadda baya son zuwa makaranta haka ne ko ba haka ba idan an yi tanadin horo ko punishment malaifin makaranta za a game ne da wadda ya yi da'a da wadda bai yi da'a ba idan an zo za a koyar tsarin koyarwan za a yi da mai rena malamai da mai biyayya wa malamai ina wannan duk haka ɗaya ake yi to arrahmanu kenan to arrahim kuma shi kuma ana samun sa ran da aka zo yaye dalibai ba ana ba da kyauta ba nan kuma ma kowane dalibi ake bawa yawa wanda ya yi karatu ya zo makaranta bai yi latti ba ya gane karatu idan an zo bayan an gama ba za a karrama shi ba to wadda kuma yake latti yake zagin malamai za a karrama shi amma dai ina tsari ɗaya aka koya musu ina dai makaranta ɗaya aka koya musu ina a aji ɗaya aka ajiye su ina malamai ɗaya ne suka koyar da su to yanzu kuma an zo wajen da za a bambance gaskiya da rashin gaskiya jama'a mun fahimta saboda ka dukka mu nan a filin masallacin mu daya limamin mu daya makarantar mu daya alqur'anin mu daya annabi ya ce amma in an je lahira yadda kake kallon tauraro haka da ka kalli gidan wani saboda ya sha gaban ka ba an bashi qur'anin sa daban naka daban bane ba an bashi malamin sa daban naka daban bane ba an gina maka masallacin ka daban nashi daban bane mun gane ko to arrahim kenan nan ne ake kebantan muminai a lahira da rahama da jin kai da rufin asiri ta har abada wadda ba ta karewa mun fahimta amma lokacin da aka bamu aikin qur'anin dukan mu daya aka bamu hadisan duka tare aka bamu masallatan ibadodin duka tare aka koya mana kowa na da uwa yana da uba kuma an ce kowa ya ma nashi biyayya ina mun fahimta sannan tsarin da aka ce za a bada sakamako bai ɗaya ne ba a ce wani in yama iyayensa biyayya ladansa daban da wani in yama iyayensa biyayya ba to amma yanzu tun da an gama makarantar dama duniya malamai ce mata suke darul amali to yanzu kuma idan aka reraye to yanzu kuma za a ba da sakamako to kun ga sakamako kuma ai ba duk 'yan makaranta ne suke samun mai kyau ba kyauta na karramawa ba duk 'yan makaranta ne ai suke samun wannan kyautar ba jama'a mun fahimta in dai mun gane wannan misalin to mu wuce shine abin da ke bayyanar da ma'anan arrahim wa kana bil mu'minina rahima Allah mai tsananin jin kai da tausayi ne ga dukkan mu'minai to wannan jin kai ne da tausayi wadda aka keɓanci waɗanda suka yi imani da Allah in uwana mun fahimta to mu je gaba والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Allah sai ya sake cewa huwallahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa wadda ba abin bauta da gaskiya sai shi duk abin da kaga ake bautawa in ba Allah bane abun bai cancanci wannan bauta ba domin dalili ke sa a riki wani abin bauta waɗansu qualities ake bukata ya samu to duk wadda bai siffanta da waɗannan qualities ba ai bai kamata a ce abin bauta ba ne shi yasa a farkon Ali Imrana da yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba kamar wani ne yace Allah don me yasa ba za mu bauta ma wani ba sai yace alhayyul qayyum shi fa Allah shine alhayyul qayyum to akwai wani ma alhayyul qayyum ina ce shi ma ya kawo dalili ne akan cancanta sa bauta mishi shine alhayyu wannan alif da lamun da ke cikin alhayyu istigraqiyya ce ta game kowane irin nau'in kamala na rayuwa banda Allah ba wadda ya siffanta da wannan sifa din alhayyu rayuwar da ba ta da farko rayuwar da wani abu bai rigaye ta ba duk lokacin da aka ce wani abu ya rigaye ka to abin ya fi ka kamala don ko ba komai zai baka labari ko tarihin da baka sani ba to shi Allah shi sake ce mai huwal awwal wal akhir Allah shine na farko Allah shine na ƙarshe idan akwai wadda zai ga bayanka to sai an samu wani nau'in kamala da ya fi ka domin zai samu wani ilimin da baka da shi to Allah shine na farko Allah shine na ƙarshe ai mun fahimta ko shine alhayyul ladhi la yamutu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira wa huwa al-hayyul ladhi la yamut Allah shine rayayyen da baya mutuwa duk wanda zai mutu bai dace ya zama abin bauta ba duk wanda za a wayi gari bayi nan shi yasa annabi Ibrahim da yazo yake lissafi a lokacin tun ba a bashi shari'a a hannunsa ba yana kame kamen me zai bautawa sai ya ga tauraro sai ya ce shine ubangiji na da gari ya waye ya daga kai bai ga tauraro ba sai ya ce la uhibbul afilin ya ce ba zan rike ba ba zan bauta ma wadda za a wayi gari wata ran bayi nan ba ai lissafin ya fito ko duk wanda zaka dogara da shi kuma aka ce akwai ran da bayin nan ai da a samu matsala da wata ma ta fito ya ce ita ce ubangiji da ya gabata nan ya ce ban yadda ba rana ta fito ya ce shi ne ubangiji da ya gabayi nan ya ce ban yadda ba ai kun gane calculation din da yake to duk wanda zai mutu bai kamata ya zama abin bauta ba annabi kuma ya ce wal insu wal jinnu yamutun saboda haka kowa ne shi in dai zai mutu bai kamata ya zama abin bauta ba jama'a mun fahimta abin da yasa mutum ke daukan kaskanci na yaranta saboda mahaifiyarsa da mahaifinsa ai sun rigaye shi duk yadda kaga mutum ya cika ya batse a duniya akwai lokacin da wanke mishi kashi ake yi to duk wanda za a mishi haka bai kamata ya zama abin bauta ba shi yasa da Allah ya zo martani ma nasara game da rikan annabi Isa alaihi salatu wasalam da mahaifiyarsa Allah fa sai ya ce musu kana ya akula ni ta'am Allah ya ce fa suna cin abinci da mamasan da shi suna cin abinci a kaikaice in fa suna cin abinci za su je su tsuguna haka ne ko ba ba to wanda zai tsuguna kuma bai kamata ya zama Allah ba saboda haka dalili ke sa a rike abu abin bauta Allah shi ya cancanta ba raɗa wani ake a ce wani ma a bauta mai ba a'a sai ya cancanta to Allah shi kadai ne ya cancanta a bauta mishi da gaskiya jama'a mun fahimta sai ya ce almaliku mai mulki almaliku mai mulki labadin almaliku almaliku ma'ahuzun min mulk ya zo kuma almaliku almaliku ma'ahuzun min milk duka kira'o'i ne an karanta fatiha da su maliki yaumiddin maliki yaumiddin bambancin da ke tsakanin maliki almalik da almalik almalik yana magana ne akan mallaka mun gane ko almaliku sahibul milk in an ce almalik shine wadda ya mallaki wani abu abu kaza nashi ne shine ake ce mai almalik kun fahimta da kyau almaliku bil maddi almaliku da madda ma'huzun min almilk an ciro kalmar ne daga mallaka kun gane saboda kai aka ce wane malik inda zaka zo da motar kana sai ka ajiye sai in ce anta maliku sayyara aw maliku sayyara kai ne kan mallaki wannan motan ko kuma kai ne mai mulkin wannan motar sai ka ce ana maliku sayyara ba da maka ce maliku sayyara malik wani abu ne da ka mallaka in an ce kuma almaliku bilkasir almaliku ba wannan maddar abin da yake nufi mulki da iko power mulki kenan kun gane almaliku wanda ya mallaki kaza almaliku mai mulki kun gane bambancin su to Allah dukan su biyu ya siffanta da su almaliku ne kuma almaliku ne kuma almaliku ne misali za ka samu ƙasa a cikin ƙasar sai a samu wani mai arziki wadda shi ya fi kowa karfin tattalin arziki a ƙasan kamfani kaza nashi ne kamfani kaza nashi ne kamfani kaza nashi ne kamfani kaza duk bunƙasar kamfanonin shi sai dai a ce mishi malik saboda shi ya mallaki kamfani kaza ya mallaki kamfani kaza ya mallaki kamfani kaza kun gane amma shi shugaban kasa ko sarki sai dai a ce mishi malik shi ba da ma a ce mishi malik domin shi da power yake aiki don zai iya soke lasin din duk waɗannan kamfanonin kun gane ko da bayi da kamfani ɗaya nashi amma tun da shi fawa yake aiki da shi kun gane magana shi yasa in sarki ne ce mishi ake malik maliku fulan ba a ce mishi malik malik shine wanda ya mallaki wani gudan abu abu kaza da abu kaza da abu kaza nashi ne sai a ce malik wanda kuma mulki yake iko yake yi sai a ce mishi malik ni kuna gane lissafin to sai malamai suka ce me yasa Allah sai ya hada duka biyu domin akwai fata'ala Allahul malikul haq kaga anan al maliku ne yazo akwai kuma qul Allahumma malikal mulk Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u to anan kuma sai aka yi amfani da malik sai malamai suka ce duka biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da su suka ce domin ana iya samun malik malik ba mai mulkin gaba ɗaya komai da komai ba amma kuma walaisa bi malik kun gane magana malik ne amma walaisa bi malik kuma ana samun malik walaisa malikan suka ce za ka iya samun shugaba ne sarki ne daular duka a ƙarƙashinsa take amma bayi da lafiya baya iya gudanar da komai a ƙasan waɗansu ne suke gudanarwa kun ga an samu malik babu malik akan iya samun shi ne shugaban dole shi ne amma ya yi hatsari spinal cord ɗinsa ta karye yanzu gwamnatin ma bai san me ake gudanarwa ba in dai za a ce waye shugaba dole a ce shi ne haka ne ko to Allah sai ya haɗa su duka biyu jama'a mun gane don kar a ce wannan ne wannan matsalan ka fito da ita ta nan saboda ka shi malik ne kuma shi malik ne malik dukkan ɗaiɗaikun ababa ko wayarka ne ta Allah ce kaga malik ya shiga sannan kuma shi ke gudanar da komai baki ɗaya ai shi sa ake ce mishi maliki yawmiddin maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako saboda tashin kiyama na shi ne ranar kiyama shi ya tsara ta shi ya yi fasalinta da mai da a yi a cikinta ba na shi ba ne yaushe za a tada ita duka shi ya tsara kayansa to sai aka ce maliki yaumiddin to in ka karanta kuma ka ce maliki yaumiddin to bayan ranar nashi ne bayan abin da aka tsara a ciki duka nashi ne bai yi shawara da kowa ba aka yi fasalin hisabi da kisasi to in ka karanta maliki yaumiddin kuma da kowa da za a mukun duka nashi ne domin da ka iya zuwa da laifi ya ce duya ya fi kaga ai ya ya mallake komai to sai ya ce almaliku almaliku yanzu cewa da muka kawai sunansa almaliku ai ka gane irin mulkin mulkin na gaba ɗaya ne an mallaki komai da kowa kuma an mallaki ɗaiɗaikun abubuwan da kake ganin naka ne ko bironka ne to biron ma ta Allah ce riko ya baka na biron in kaga mota riko aka baka in kaga ƴaƴa riko aka baka in kaga dukiya riko aka baka mallakar sa ce nashi ne jama'a mun fahimta sai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku taimaka ku basu daga dukiyar Allah da ya baku dukiyar tawayi da Allah ce to kai da mariko aka baka ja'alakum mustaklifina fihi an sa ku ne ku zama kalifofi ku zauna akai zaka tafi ka barta in kwa mun fahimta to idan mun fahimci almaliku Allah shine mai mulki shine mai gudanar da mulki shine mai zartas da abin da yake so a cikin wannan mulkin jama'a mun fahimta to wannan mulkin nashi shine kadai mulki na gaskiya jama'a mun fahimta shi yasa ayan da an ya karanta a baya shi Allah yake cewa ta'ala Allahul malikul haq al malikul haq mai mulki na gaskiya domin duk wani mai mulki in ba Allah bane mulkin ba na gaskiya bane na daga cikin abin da ke tabbatar da mulki na gaskiya ne mulki ne na gaske a ce mulkin naka ne kun gane magana akwai mulkin kasa ba mulkin ka ba wanda za a ce ma to kai na shekara kaza kaga wannan ai ba naka bane in wannan lokacin ya kare dole ka tafi ko kana son mulkin wannan mulkin tauyayye ne to mulki da ake ce mishi mulki na gaskiya shine ya zan mulkin mallakan mai mulkin ne jama'a mun gane ba wani ne ya mishi alfarma ba ba wani bane ya dora shi ba wani bane ya zaɓe shi ba wani ne ke taya shi gudanarwa ba domin duk mulkin da akwai wadda zai taya ka gudanarwa akwai matsala jama'a mun fahimta duk mulkin da akwai wadda zai taimake ka shi yasa shi Allah sai yake cewa wa qul alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm وكبره تكبيرا Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda bai riki da ba wa kenan sai ya ce wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wadda kuma bai da abokin tarayya wajen gudanar da mulki yanzu akwai wani shugaba da za a ce da ministoci da kowa su watsi a bar shi shi kadai ya mulki kasan za ta mulku to wannan alama ce ta mulkin na kashashen mulki ne to shi Allah fa ta'ala Allahu al-malikul haq walam yakul lahu sharikun fil mulk shi Allah ba shi da wani abokin tarayya wajen gudanar da mulki a ce ka kula da kaza fa kar fa na ji labarin ba a yi kaza ba shi yake gudanar da kayansa ya zartas bai taba shawara da wani akan a yi wane ko kar a yi shi ba a yi abu kaza ko kar a yi shi ba kawai sai dai ya zartas da abin da yake karkashin mulkinsa jama'a mun fahimta duk mulkin da ba shi da wannan sifar mulki ne tauyayyen mulki idan kana so ka ga gagarumin mulki wanda Allah ya bada labari babban mulki irin mulki na annabi Suleiman mulki irin na zulkarnaini shi sai da ya mulki yammaci da gabashin duniya duka amma yau ya tafi ya bar gabashin duniya da yammacin duniya zama mun fahimta saboda mulki ne tauyayyen mulki annabi Suleiman ya tafi ya bar aljanunsa ya bar su ifiritunsa duka sun tafi saboda mulki ne takaitaccen mulki ku duba mulki irin na fir'auna Allah da kansa cewa mulkin fir'auna yake zul auta wa fir'auna zil auta al auta jam'i ne na alwata shine pilas turaka idan aka ce mulki yana da turaka to mulkin akan iya zartas da komai ko da ba a yi shawara da wani ba kun gane magana Allah sai ba fir'auna irin wannan mulkin a duniya mun gane ko fir'auna zai iya sa hannu akan takarda yau ya ce a yanka yara dubu hamsin wallahi ko peaceful demonstration ba wanda isa yi ya yi mulki ko bai ba yanzu duk duniya akwai mai mulkin da ya sa hannu a yaka ya dana ko bai dana ba to amma yau ina fir'auna babu fir'auna fata'ala Allahul malikul haq yana daga cikin tabbatuwar mulki a ce mulkin mulki ne na gaskiya bayan mulkin ka ne bayan kai kake gudanar da mulkin ba mai tsoma maka baki na gaba ya zama kuma abin kayan aikin da za a gudanar da mulkin kana da shi jama'a mun fahimta idan aka ce za ka yi mulki amma abin da za ka yi mulkin da shi sai an baka da a iya karya ko ba na iya karya ka ba shi yasa shi Allah yake cewa walillahi kaza'inu samawati wal ardi taskokin sammai da kasai duka na Allah ne Allah shi bayi bukatan wajen gudanar da mulkinsa a tura mishi grand kafin yayi mulki jama'a mun fahimta walillahi kaza'inu samawati wal ardi taskokin sammai da kasai Allah yace duka dukansu mallakar Allah ne a wani hadisul kudusi hadisin abu zarri al'imam muslim ya fidda hadisin Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum yace ya ku bayina inda na farkonku ba daga kan annabi adamu ba kenan wa akirakum da na karshen ku jaririn da daga kansa in an haife shi sai kashin duniya shine da na karshe da za a haifa a duniya insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kanu fi sa'idin wahid su je su taru a wani farfajiya guda ɗaya duka tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam har kan ɗan adam na ƙarshe tun daga kan aljani na farko har kan aljani na ƙarshe jama'a da yawa ko ba yawa kanu fi sa'idin wahid a je a haɗu a wata farfajiya guda ɗaya fasa'aluni Allah ya ce kowa ya roƙe ni kowa ya roƙe ni abin da yake so fa abin da yake so abin da yake so yanzu duk duniya ko da sai ce roƙe shi abin da nake so wallahi duk duniya babu ya ce roƙe shi abin da nake so wani daga cikin magabata yana zaune a Ka'aba sarki Mansur sai ya shiga yana kewayawa sai ya gan shi ya ga mutumin nan bai yi wani infiali ba sai ya tambaya ya ce wancan wane ne aka ce mishi ai wane wane ne sai je same shi sai suka gaisa ala gafarta malam lafiya lafiya kalau muna jin daɗin ƙoƙarin da kuke yi da kaza da kaza Allah ya saka da alkhairi yace malam me kake bukata na maka yace ranka ya daɗe idan na roƙe ka a nan ɗakin Allah na yi rashin ladabi ɗakin Allah kuma in roƙi wani Allah sai ce to shikenan ya fita waje bayan sun gama duk abin da za su yi sai je jira shi da malam ya fito sai ce malam to mun fito dan Allah ka gaya min abin da kake so yace ai matsalar yalla bai baka da abin da nake so ne yace don Allah malam me kake so sai je kunnen shi yace aljanna yayi sai bashi eh ya ce mishi aljanna aljanna ni iya abin da nake so aljanna ko kai ne yanzu aka ce me kake so ai aljanna da ka ce in ka ce aljanna kan ai komai ya shiga cikin aljanna fasa'aluni sai su dinga roƙona mas'alatahum kowa abin da yake so Allah yake kowa ya roki abin da yake so fa a'taitu kullu wahidin minhum mas'alatahu kowanne ɗaya kuma na bashi abin da ya roƙan ban rage ba ma na ƙasa zalika min ma indi Allah ya ce wannan ba zai rage abin da nake da shi ba kai ya sa eh ma na ƙasa zalika min ma indi yace duk in ba ma kowa ba kuma abin da nake so ba shi abin da yake son ma na kaso zalika zalika mimma indi yace ba da wannan kason ba zai rage komai a cikin abin da ke wajena ba malam shi yasa fa inda mutane mun gama sanin Allah wallahi da mun koma wajen Allah da mun koma ga mai komai baka yi alaka da shi mai kyau ba sai ka je wadda shi abin da kake bukata ba yi da shi sai ka je ka rusuna ka miƙa wuya kana cikakkiyar biyayya kuma ba zai iya warware matsalolin ba shi yasa Allah yake ma kirari yake kirari ma kansa yakan ce lahul mulku wa lahul hamdu taqdimu ma haqqu ta'khir lahul mulku wa lahul hamdu mulki nashi ne shi kaɗansa walahul hamdu yabo da godiya nashi ne shi kaɗan shi sai ka ji yana kulman biyadihi malakutu kulli shay'in بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع قل اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير dukkan waɗannan ayoyi abinda suke nunawa mulkin kayan Allah ne jama'a mun fahimta mallakarsa ne qul illahumma ka ce ya Allah malikal mulki mamallakin mulki jama'a mun fahimta shi ba mulki yake da shi ba shi mulkin yake mulka shi yasa idan aka samu mai mulki bai da lafiya idan likita ya je duba shi in zai fita sai ya ce Allah ya baka lafiya jama'a mun fahimta saboda shi ma mai mulkin mulkin san na kashashe ne to yanzu an roki asalin mai mulki ya bashi lafiya to wallahi malam munasaba ta dukkan waɗannan asma'ullahi husna dama abinda malamai suka ce mustahabbi ne ko roƙon Allah za ka yi ba Allah ya ce mu roƙe shi da su ba fa da uhu biya mu roƙe shi da waɗannan sunaye to suka ce mustahabbi ne ko roƙon Allah za ka yi sai ka dubi sunan da ya dace da bukatar ka sai ka roƙi Allah in rashin lafiya ne sai ka zabi irin ashafi idan arziki ne sai ka duba irin su arrazzaku idan wani budi ne sai ka nemi su alfattahu idan gafara ne su algafaru ko to in ka ji waɗannan sunaye wajen kuma riskan alkairan da ke cikinsu kai tsaye shine abinda Allah ya bayyanar sunansa ne kuma ya siffanta da sifar da take cikin wannan sunan ko sifofi da suke cikin wannan sunar kai kuma gwargwadon abinda Allah ya sauƙaƙe maka na wannan ni'iman ka mu'amalanci bayin Allah da shi jama'a mun fahimta yanzu jiya da muka yi darasi akan ar-rahman karshe abin da muka cike shine abin da Allah ke so kai ma in da ka yi mu'amala da bayi ka yi mu'amala da su da rahama jama'a mun fahimta arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama idan kana bukatan ka ga rahamar Allah tana kullowa shiga cikin hidiman tausaya wa jama'a to yanzu mun yi maganar almalik mun ji Allah almaliku ne mun ji Allah almaliku ne kuma akwai mulkin ko babu akwai mulkin to kai yanzu me alakar ka da wannan sunan kai ma mai mulki ne gwargwadon irin mulki da Allah ya danka a hannunka jama'a mun fahimta ko da mutum single ne shi kaɗansa a rayuwa annabi ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to abinda Allah ke so yadda ya mulki bayi a bisa adalci ya mulki bayi a bisa iko na alkhairi to kai gwargwadon abin da Allah ya sa a karkashin ka na mulki kai ma ka gudanar da shi a bisa alkhairi jama'a mun fahimta ar-rahman ba ka ana bukatar rahama mu ma daga kunmu ba to haka kuma abin da kai ma yake karkashinka abinda ake bukata shine alkhairi na shugabancinka alkhairi na mulkinka yayi naso akan bayin Allah jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal imamu ra'i shugaba shugaba mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sannan shi din nan abin tambaya ne akan abin da yake kiwo wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane shugaba mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyati sannan shi abin tambaya ne kan abin da aka bashi kiwo yan uwa muna fahimta malam muhammad hassan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mai mulki mai kiwo ne akan jama'ar da yake mulkansu wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sannan kuma shi abin tambaya ne akan wannan abun kiwon idan an ce kiwo kan ai abun da ake bukata a wajen kiwo manyan rukunai ne guda biyu jama'a mun fahimta abun da kake kiwo ka tsare wannan abun da kake kiwon kar ya cutar da wani abun da kake kiwo ka tsare mishi lafiyarsa ka tsare mishi abincinsa yadda ba zai tagayyara ya shiga halin kakani kayi ba dukkan wadda muke ganin suna fita da dabbobin su kiwo ba suna zuwa nema musu abinci bane to za a maka tambaya akan wannan kiwon malam muhammad hassan yake cewa abin mamaki yau an wayi gari masu mulki da annabi sallallahu alaihi wasallam yace su masu kiwo ne aikin su an ba su sanda ne su tsare abun da suke kiwo kar kyarkeci ta kawo hari kar zaki ya zo ya kama kar wani abu mai cutarwa ya taba abun da da suke kiwon ya ce yau sai aka wayi gari su ne kurayen abun kiwonsu shi ba an ba shi kiwo ne ya tsare abun da yake kiwo sai ya zamana kuma shi ne kura na abun kiwonsa abun da yake kiwon inda da a ce duk duniya wa ya fi cutar da ku da su ce mai kiwon mu kiwo yayi kiwo bai yi ba mai kiwo da zai kare abun kiwon daga farmakin abun da zai kawo hari ma abun kiwonsa sai ya zama shi yake kai farmaki ma abun kiwo kiwo ya yi zama la haula wala quwwata illa billah da yawa masu mulki da yawa masu mulki idan ka ɗauki mizani na shari'a ka kalle su wallahi ababen tausayi wallahi ababen tausayi idan ka kalli masu mulki da yawa a mizani na shari'a wallahi ababen tausayi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nada gwamnoni da za su tafi ma'aikata da za su tafi wurare domin jagoranci abu zarrin yana gefensa sai ya ce ya rasulallah ala tasta'amiluni ya ce manzon Allah ni ba za ka ban wani aiki ba ne ni ba a tura ni ba ne ya ce fa zaraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala mankibi ya ce annabi sai ya bugi kafaɗata ya taba kafaɗata haka da hannunsa fa kala sai ya ce ya abu zarri ya abu zarri innaka dha'ifun ya ce kai kana da rauni wa innaha amana shugabanci kuma amana ne malam kaga yanzu inda za a baka jagoranci na wani bangare a cikin al'umma kowace irin ma'aikata ce inni don malamin ka ne zan yi abun da ba daidai ba kai shiru kar ka karba kar ka karba idan abokin ka zai yi ba daidai ba ya sha kar ka karba za ta ɓaci za ta ɓaci yace innaka bai kana da rauni kana da tausayi kana da jin kai wa innaha amana shugabanci kuma amana ce sai annabi ya ce wa innaha yawmal qiyamati kizyun wa nadama ranan alkiyama mulki yakan zama kaskanci da dan da na sani duk wanda ya karbi mulkin jama'a annabi ya ce wallahi sai yayi dan da na sani da ban karba ba annabi sai ya sa sharadi biyu yace illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi biha sai wanda ya karbi mulkin da hakkin mulkin jama'a mun ji illa man akazaha bi haqqiha sai wanda ya karbi mulkin da hakkin mulkin daga cikin hakkin mulki kafin ka karba ij'alni ala kaza inil ardi inni hafizun alim na farko sai ka yarda zaka iya rike amana ka yarda dukkan jama'ar da zaka mulke su ba wadda zai buɗe maka ido ya taɓa maka al'ummarka jama'a mun ji annabi yusuf ya ce masarkin misira ij'alni ala kaza'in al-ardi qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni habibun alim ya ce mishi ij'alni ala kaza'in al-ardi sanyani akan taskoki ma'adinan ƙasa inni hafizun ya ce ina da ƙarfin amana zan iya tsare duk abinda ya kamata aliyin kuma ina da ilimi akan harkar wa'annan abin da za a ɗora ne akai mun ji ko babu dama ka karbi jagoranci har sai kana da ilimi akan jagoranci ba dama ka karbi jagorancin jama'a sai kana da gogewa akan zama da jama'a jama'a mun fahimta ko fatawa wannan malami yayi fatawa fatawa ibnul qayyim yace daga cikin sharadin fatawa sai ka zam ka goge da sanin halin mutane ba wai tsaban karatu ne zai sa ka iya fatawa ba ya zam ko dan kwaya ne yazo zai ma tambaya kana kallon idon sa ka gane saboda kar a zo a maka wayo yana daga cikin gogewa a harkan fatawa ba wai kawai don ka tula karatu ba ya zam kuma ka goge asalin jama'a wani sai ya zo ya ce maka a'a muna dan abun nan ne da matana kawai he na mata shiga uku kana gani aka ce eh to kaga ka san yadda zaka tinkari yadda zaka shirya ma fatawar ko ij'alni ala kaza'in al-ard inni hafizun alim yace ina da amana ina da amana sannan kuma ina da ilimi a kai to ɗaya daga cikin hakkin shugabanci da zai hana shugaba bai yi da na sani ba sai ya zama yana da ilimi akan abin da ya karba yana da amana da zai iya tsare wannan amana jama'a mun fahimta kun san ai waɗansu sai ku ji suna cewa a'a to ai shi shugaban ai ba shi yake barna ba ai idan an zo ma ai ba shi da a kama ba a'a EFCC ne ba shi za ta kama ba amma in yaje kiyama Allah shi zai kama masallaci su hada kuɗi su bani na rike na ajiye kuɗi alaran ma ya ci idan suka zo in ce musu alaran ma su suka sani su wawaye ne a ɗauki amanar al'umma a baka waɗansu su zo ƙarƙashinka su yi badakala a wannan a takardun irin gwamnatinku su ne kawai su da a bincika amma kai da aka baka amanan har kai sakaci aka ci amanar kai ma Allah bai barka ba jama'a mun ji illa man akazaha bi haqqiha sai yace kuma wa adda allazi alayhi fiha kuma ya sauke haƙƙinsa da yake kai la hawla wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ta ce annabi na ɗaki na sai na ga ya ɗaga hannu yana addu'a ta ce da na saurari addu'ar sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashakka alaihi fashakka alaihim fashkuku alaihi ta ce ya Allah duwadda ya jagoranci wani bangare na al'umma na aka ce shi ne shugabansu fa shakka alaihim sai ya kuntata musu sai ya sa su a matsala annabi ya ce fa shukuku alaihi Allah ka sa shi a matsala addu'an karɓaɓɓiya ce ko ba karɓaɓɓiya ba ce sai ya ce wa man waliya min amri ummati shay'a ya Allah duk wanda ya jibanci wani abu na jagorancin al'ummata farafa bihim sai ya tausaya musu ya sassauta musu suka ji daɗi a ƙarƙashinsa farfuku ku bihi Allah ka sassauta mishi Allah ka rangwanta mishi addu'a ta karbu ko bata karbu ba ta karbu wallahi malam babu wanda zai shugabanci al'umma ya ci amanar su ko ya haƙince su wallahi ba sai Allah ya ɗaiɗaita shi tun a rayuwar duniya annabi ya ce wa innaha amana wa innaha kizinu wa nadama shugabanci amana ne ranar alkiyama yakan zama ɗan da na sani illa man akazaha bi haqqiha wa adallabi alaihi fiha sai wanda ya karba da hakki kuma ya sauke wajibi da yake kansa jama'a mun fahimta to kuma ya shafi dukkan bayi domin annabi da yayi na shugabanni wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sai yace war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi to kai ma ƙwariya ƙwariyan shugaba ne annabi ya ce a cikin gidanka kai ma za a tambaye ka game da iyalan da suke ƙarƙashinka jama'a mun fahimta? ‘ya'yanka matanka waɗanda suke zaune a ƙarƙashinka kai ne tsayayye a kansu duka Allah zai tambaye ka a kansu ranar alkiyama mana Ahmad tsarin da Allah ya bamu a Qur'ani kaga yanzu cikin gidan mutum gwargwadon karfinka gwargwadon abincin da zaka ba matarka liyunfik zu sa'atin min sa'ati da Allah ya zo yake magana akan infaki tun daga kan waɗanda aka sake su suke cikin idda da kuma iyalai da suke ka Allah sai ce liyun zu sa'atin min sa'ati kowane mayalwaci mawadaci ya ciyar gwargwadon yalwarsa idan karfinka da matsayinka ya kai ma da safe matarka ta karya da kaza da koyi da shayi karka ba ta kunu ta sha don Allah ce liyun bizu sa'atin min sa'ati sai ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma aka tauye aka kunta ta samun sa falyunfik mimma atahu Allah to ya ciyar yayi infaki daga abin da Allah ba shi ba ya karfin sa ba kenan ما من عبد يسترعيه الله رئيا يموت يوم يموت وهو غاش لرئيته إلا حرم الله عليه الجنة النبي يتي باب وني mai kiwo da za a bashi wani abun kiwo a ƙarƙashinsa ran da zai mutu a samu ya haƙinci abinda yake mulka ko abinda aka bashi kiwon ba ce Allah ya haramta mishi aljanna jama'a mun fahimta to cewa almaliku Allah mai mulki ne ai mun ji dai ƙarfin mulkin Allah da kuma yadda Allah ya zartas da adalci akan bayinsa a wajen hukunci a tsakaninsu ko mu kuma abin da ke hannunmu na mulki gwargwadon abin da Allah ya bamu to mu ma mu tsayu mu yi adalci akan waɗanda suke ƙarƙashinmu da mu kanmu da kanmu domin samun tsira a duniya da lahira baki daya jama'a mun fahimta to sai mu kwana anan gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga al-quddus fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yan uwa masu